الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da cikin ikonsa da rahamarsa ya sake haɗa mu a wannan yammaci na litinin bakwai ne ko ko shida shida ne ga watan zulqa'da a shekara ta 1435 ta hijirar manzo sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shine ɗaya ga watan tara shekara ta 2014 a lissafin miladiya kamar da aka saba a wuni irin wannan muna karatu daga littafin tajiridu tauhid al-mufid na malam al-makirizi rahimahullahu ta'ala kuma wannan shine darasinmu na goma sha biyu a littafin insha Allah makon da ya gabata mun tsaya inda malamin ya fare mana bayani akan nau'i na biyu na shirka amina bayanin nau'i na farko shine shirka ta ilahiyya wato shirka a babin tauhidin ko shirka a babin uluhiyya yanzu kuma abin da ya fare mana magana shine nau'i na biyu wato shirka a babin rububiyya mun ji ya kawo mana misali na shirkar waɗanda suke sanya wani mahalicci tare da Allah su ce banda Allah akwai wasu ma da suka yi halitta yace kamar majusawa waɗanda suke cewa wannan duniya da muke gani tana da ubangiji guda biyu ubangiji biyu mahalicin alheri da mahalicin sharri su biyu ko su kira su annur wa zulma da haske da duhu su suka haɗu suka yi wannan duniya ɗayan ana kiransa yazdan ɗaya kuma ana kiransa ahraman to nan muka tsaya ko makon da ya gabata za mu tashi yau inda ke cewa wa kal falasifati wa man tabi'ahum bismillah بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى وكالم وكالمف وكالفلاسفة وكالفلاسفة وكالفلاسفة ومن تبعهم الذين يقولون بأنه لم يصدر عنه إلا واحد بسيط وأن مصدر المخلوقات كلها على عن العقول والنفوس وأن مصدر هذا العالم عن العقل عن العقل الأفعال عن العقل الفعال فهو رب كل ما تحته ومدبره مدبره طيب bayan ya bamu misali da majusawa ya mana bayanin yadda suke daukar su ita ce wannan duniya mahalicci biyu take da shi ba ɗaya ba wannan kuma shine shirka a rububiya domin san rububiya ma'anata tabbatar da haƙƙin halitta da haƙƙin gudanarwa da haƙƙin mallaka haƙƙin mallaka ga Allah subhanahu wa ta'ala to su suna ɗaukar duniyar mahalittanta guda biyu ne to sai kuma bayan ya gama magana su sai ce wa kalfalasifati kuma kamar bayan mun ba da misali da majusawa kun ga cewa kalmajusi to wannan wawon ta tafi akan majusi ne ma'ana wa kalfalasifati kuma haka nan kamar yadda a majusawan nan suke to haka kamar yan falasifa wato masu harkar falsafa wa man tabi'ahum da wanda suka bi su alladhina yaqulun waɗanda suke cewa bi annahu lam yasdur anhu illa wahidun basit wa anna masdar al makhluqati kulliha an al uquli wan nufus wa anna masdar hadha al alam an al aqli al fa'al fa huwa rabb kulli ma tahtahu wa mudabbiruhu kundi shirka kuruku su wane ne falasifa falasifa jam'in filosof ne filosof guda ɗaya kenan asalin falsafa abinda ake da ita shine san hikima domin filo shine mahabba abinan sofi kuma shine hikima ma'ana ƙaunar hikima filosofi daga nan ne dama tun da asalin daga yaren greek aka fassara waɗannan kalmomi har suka zo mana to waɗanda suka ɗauka daga cikin musulmi suka yadda da wannan abu su ne ake cewa ɗayansu failasuf ba falsafe jam'in su da yawa shine sai a ce musu falasifa mun fahimci wannan to su menene aƙidar waɗannan mutane to anan kafin mu ci gaba na san mun sha magana akan wannan magana ta falsafa da yadda ta shigo mutane ko ta shigo musulunci a tarihi to ba sai mun koma ga wannan din ba amma asalin waɗanda yake magana a nan ba mutanen girk din yake magana ba bayan shigowar falsafar an karɓe ta a gun musulmi to zancen da yake yanzu na su malaman ko in ce musulmi da suka karɓi wannan harkar a cikin wannan al'umma ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suka yadda da falsafa kuma suka yi rubuce-rubuce a kanta suka kuma yada ta suka yi kira zuwa gare ta menene aqida su ne dangane da Allah subhanahu wataala to akan su yake magana musamman wannan maganar da ya ambata nan an samo ta ne daga ibn sina ibn sina da su al-farabi su al-kindi su abubakar muhammad zakariya da irin su ibn rushd wanda ya zo daga bayansu waɗannan su ne manya-manyan asatinil falsafa waɗanda suka wato rubuta littattafai bayan an fassara su na gaya mana cewa waɗanda suka yi fassarar littafan daga yaren greek zuwa yaren larabci suwaye wasu kiristoci ne a sham in an ce sham ana nufin da falasɗin da syria da jordan da lebanon a nan wurin akwai kiristoci da ake ce musu nestorians to su aka ba kwangilar fassara waɗannan littafai lokacin da aka samu su daga wurin rumawa a lokacin da suka ɓoye su don sun karanta sun ga cewa sun saba wa bible suka ce su ba za su yi aiki da su ba a lokacin wani daga cikin emperors din su aka je wurinsa ya ce tunda musulmi ne suke so in sun yadda su bata ku ba su suka karba aka ba da aikin fassarawa ga waɗannan mutane kuma da aka fassara shine aka samu musulmi suka fara wannan harkar to kullum ina wannan maganar nakan so mu bambance abin da ake nufi da falsafa a bangare guda biyu falsafa a abin da ake ce ma al'ulumu tabi'iyya shine natural sciences da kuma falsafa a al'ulum ma wara at-tabi'a shine metaphysical sciences to wadda muke magana a kanta a nan ita ce ta biyu falsafa a bangaren metaphysics amma abin da shafi natural sciences musulunci ba shi da matsala da kowanne bangare na ilimin sciences kowanne an ba da dama a bincike a yi kwakwale-kwakwale a gano asalin abubuwa tunda shi wannan ilimin na natural sciences yana da wani mizani menene mizaninsa shi sa ake kiransa dama da al'ulumu tajiribiyya experimental sciences saboda ana ginawa ne akan gwaje-gwaje za a je laboratory za a je kaza za a yi shekara da shekaru ana gwada wani abu da ya fito in wani ya gano wani tunani ya ce za a iya yin kaza za a iya kaza to sai an gwada duk abin da ku za a gwada shi a ga gaskiyarsa to musulunci ba shi da rigima akan wannan na taba ambata mana har daga cikin waɗanda suka yi raddi ko suka mai da martani ga harkar falsafa akwai su malam gazali abu hamid suna faɗa cewa ba ruwansu da abin da ya shafi al'ulumu tabi'iyya har ibnu taymiya yake cewa irin ilmomin da pythagoras ya fito da shi a bangaren ilimin mathematics yace wani abun sha'awa ne yace da wahala ka bincike shi kaga abun ba haka yake ba yace don haka waɗannan abubuwa da mathematics engineering sciences medicine nan duk waɗannan bangarorin ba su muke magana akai ba abinda muke magana akai shine metaphysical wato philosophy me ake nufi da metaphysical duk abin da yake ya fita daga ɗabi'a ba a iya zuwa laboratory a gwada shi a ga cewa haka yake ko ba haka yake ba a takaice ka ce falsafa a babin abin da ya shafi ilimin gaibi akwai Allah ko ba Allah in akwai shi ya yake akwai mala'iku ko ba mala'iku Allah yana da 'yan saƙo da yake turowa zuwa ga mutane wanda ake ce ma annabawa ko manzanni wannan shi ake ce ma metaphysics a nan iya wannan a kansa muke magana tun da dama ai muna zancen shirka ne a rububiya ko su me waɗannan mutanen da aka zo da filosofin nan ya aka yi me suka fahimta me Allah to kafin mu je kan abin da malamin ya rubuta mana a littafi mun sani cewa su greek philosophers me suke bautawa asali mushrikai ne masu bautawa al-aflak as-samawiyya suna bautawa abubuwan da suke gani a sama ne saboda galibi dama mai bincike ta hanyar tunani yana fara bincikensa ne ta hanyar bi'ar da yake zaune bi'a shine environment surrounding dinsa zai fara duba wannan me kaza wannan me asalinsa to ga wasu abubuwa a sama su suka fara tunani shi yasa suka shi yasa kun ga annabi ibrahim alaihi salatu wasalam lokacin da ya zo abinda Allah madauki ba mu labari a suratul an'am da ya ce lokacin da falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaban qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbu al-afilin a falamma ra'a al-qamara bazigan qala hadha rabbi falamma afala qala wa illa illam yahdini rabbi la akunanna min al-qaumi ad-dallin فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين تونن تاريخ da suwa annabi Ibrahim ya tattauna akan wannan ana cewa sabi'awa ne sabi'awa waɗanda suke bautawa su ma waɗannan al'ajiramus samawiyya ne suna bautawa rana suna bautawa wata saboda su suke gani a sama da su kullum rana za ta fito wata bayan wani lokaci zai fito ya ɓace rana ta fito kullum ta ɓace to sai suke ɗaukar waɗannan su ne abubuwan da ake bautawa ko kuma su ƙaddara cewa akwai wani ƙarfi da ya halicci ita duniyar sai kuma ya sako waɗannan abubuwan su ne suka halicci sauran abubuwa asalin waɗannan abubuwan suna da theory theory daban-daban ba guda ɗaya ba ne to waɗannan da suka rubuta a littafansu na ƙarshensu da ya zo kuma har shi ne aka fassara littafansa zuwa ga musulmi shi ne aristotle aristotle mun san shi muna ji ana faɗa aristotle yauwa shi ne a larabci suke ce ma aristo ake cire til ɗin ake ce masa kawai aristo shi lisu'il haddi kamar yadda malamai masu bincike suke cewa iyayensa da suka musu plato can a bayansa an samu wasu da suka yi zo kasar sham kasar sham ana nufin palestine tunda a lokacin akwai annabawan banu isra'ila can can an wannan zancen fa ina zancen abinda ake cewa bc ko ma'ana tun kafin haihuwar annabi isa alaihi salatu wassalam suna cewa a wannan lokaci ana samun wasu daga cikin su sukan zo su masu wannan philosophy din tunda dama asalin falsafa an gina ta akan me thinking tunani shi yasa ake ce musu thinkers za su yi tunani ne akan abu su ce aiko akwai hikima wajen abu kaza to ya za a gano akwai hikimar sai an san asalin abu to shi yasa da ma a binciki kowanne abu a san asalinsa wannan kuma ba laifi bane kowanne abu ka bi diddigi ka san asalinsa shi yasa kun ga sun mana amfani sosai wajen sanin asalin abubuwa da muke amfani da su yanzu abubuwan da suke cikin ƙasa da Allah ya boye mana na arziki mun an karance da za a fito da su a amfani da su karfe daga ƙasa ga ruwan sama abin da yake harkar noma ga abubuwan da za a fito da suna yadda iska take da yadda ginin jikin dan adam yake aka yi tashrihinsa aka kuma binciki an gina shi da sel kaza da sel kaza an sun hada za a yi kaza duk wannan ilimi ne mai amfani to a wani gefen sai suka fada kuma ilimin da ba za su iya sa shi karkashin wannan binciken su gano gaskiyarsa ba shine ilimin da ya shafi Allah subhanahu wataala to kasancewar irin su Plato kamar da Ibn Taymiyyah ke cewa su Plato sun zo Palestine sun haɗu da annabawa musamman ko a ce ɗaliban annabawa akwai zamanin annabi ayyub wasu daga cikin ɗalibansa an ce sun haɗu da filato a irin history da ake rubutawa to sai yasa yake cewa maganganun su irin su filato bai yi nisa da abin da annabawa suke faɗa ba irin yadda maganganun aristotle suka yi nisa daga maganar annabawa saboda shi bai taɓa fita daga ƙasarsu ba tunanin kawai ya ta yi kuma ya rubuta kuma sai zama shi ne fi sauran magana akan abin da shafi metaphysics don haka sai zama abin da muka samu mu musulmi da aka fassara waɗannan littafai banda natural sciences din sai muka samu ilimin metaphysics ko in ce ilimin mawara a tabi'a din nan amma a makaranta ta aristotle shine ibn jami'a yake cewa wannan shine rashin sa'ad da musulmi suka yi ta wannan bangaren da zaben su sai ya fada zaben falsafa irin ta Aristotle wadda take tana nisa da maganganun annabawa bai taba haduwa da annabawa ba bai ji labarin annabawa ba don haka bai san abin da ke faɗa ba tunani ne sai ya ce ya kamata kaza zan ga muku yadda tunani yake kamar yadda malamin ya rubuta mana sai ku yi mamakin yadda mai hankali zai irin wannan tunani to amma wannan maganar bayan an fassara littafansu sun zama abubuwan da ake bincike akai aka ci gaba a bangaren sciences din aka yi ta yi wannan gefen ma suka yi ta sa bakin su suka yi ta magana to sai aka samu su musulmi suka yi karatun waɗannan littafai har suka zama manya-manyan malamai a ciki su ne irin su ibn sina kunga ibn sina a gefen metaphysics din shine zamu ji ra'ayinsa yanzu abin da ya shafi natural science kuwa ya yi amfani sosai kusan kasashen turawa abubuwan da suka zo ko kasashen yamma developing harkar science abin nan medicine da suka yi ana faɗa sun amfani sosai da littafan irin su ibn sina na taɓa ambata mana anan ko yana da littafi ma sunansa kanunun fi tibbi alkanun fi tib hannu gaya mana mai ina nan muna da mujalladi biyu ne akwai shi a nan labirarin da larabci duk abin da shafi medicine ne da shi turawa suka gina abubuwansu da shi da wasu ba shi kadai ba nasa sun gina a wani fage wancan ma sun gina a wani in ka tambayi masu wannan fagen kuma sun fi ni sanin abin da za su faɗa a wannan fage din ba shi ne nawa ba nan abin da ya shafe mu maganar Allah shi ne za mu magana to waɗannan su ibn sina da suka fahimci wannan harkar falsafa din ga irin abin da suke cewa yana cewa idan ya ce wa kal falasifati ko wa man tabi'ahum kamar yan falsafa da wanda ya bi su allazina yaquluna wanda suke cewa bi annahu wannan hudin damirin waye damirin Allah ne ma'ana Allah suke nufi bi annahu ai Allah lam yasdur anhu illa wahidun basitu babu abin da ya fito daga gare shi sai abu ɗaya abu ɗayan kuma basit ya fahimci mai ake nufi an ce basit ana nufin mai sauƙi abu wanda yake ba complicated ba simple da hausa mai muke cewa abu basit abu mai sauƙi haka kun san saboda kasancewar harkar nan ta falsafa ba a fassara ta zuwa yarenmu ba amma an fassara ta zuwa larabci kuma larabawa hannan aka san aka fassara ta wata daga greek din zuwa turanci zuwa kuma dai sauran yaruka na wato kasashen turai shi yasa a turance zaka fi fahimtar wannan maganar fiye da a hausance in sun ce wahidun basit suna nufin abin da yake guda daya simple simple existence ba ba compound ba ne mun san nan ana nufin wahid guda ɗaya simple wanda opposite ɗinsa shine compound in aka ce compound kuma shine murakkab wanda yake an hada shi daga parts daga bangarori bangarori su suka making dinsa wannan shi ake nufi da murakkab to abin da suke so su faɗi nan shine ya tsallake wata magana a nan a asalin maganganun su akwai abin da ya kamata ya zo kafin wannan abin da ya faɗa suna cewa shi wajibul wujudi don shi ne sunan Allah a wurin su 'yan filosofi ba sa ce masa Allah ba sa ce masa alkhaliku don ba su yadda shi ya halitta ba amma suna ce masa wajibul wujud saboda tunda kamar da na ambata mana muntalak ɗin bincikensu wato mafarin bincikensu daga ina suke farawa daga abin da suke gani to sai suka raba wannan wujudin existence suka raba shi gida biyu suka ce akwai mumkinul wujud akwai kuma wajibul wujud in an ce mumkinul wujud shine abin da zai yiwu a same shi zai yiwu a rasa shi shine duk abin da yake zai karbi mutuwa mumkin mu nan duka mumkinat sunan mu sannan akwai wajibul wujud akwai kuma wanda dole sai an same shi to wannan shine sunan da suke baiwa Allah ba sa kiransa Allah ba sa kiransa al-khaliqu ko su kiran shi mubdi'ul kull wanda ya kirkiri sauran komai da komai ba dai za su ce Allah dan ba su san sunan shi ba tunda ba agun annabawa suka yi karatu tunani ne kallo suka suka ce wannan abubuwan tunda mun ga akwai wasu abubuwa da aka hada su daga wani abu suna da hannu suna da kafa suna magana akwai kaza akwai kaza akwai sufofi akwai haraka akwai motsi akwai kuma sukuni to waɗannan abubuwan tunda har haduwa suka yi kowanne ɗaya yana buƙatar komai nasa ba ku gane wannan ba suna cewa duk abin da yake mumki ne za ku rika ji a littafan abin nan ilmul kalam da ake rubutawa na tauhidin ash'ariya ana faɗan wannan mumkin wannan wajib ko to duk abin da yake mumkin kamar mu yanzu duk nan mumkinai ne nan ce mumkinai abin da zai iya samuwa akwai kuma zai iya za a iya kuma rasa shi to sun ce duk mumkini jiki ne tare da wani abu ba jiki ba aka hada su to wannan abin da ba jikin ba shi ake ce masifa don haka suka ce kowanne mumki ne yana buƙatar siffofinsa yana buƙatar ɓangarorinsa yanzu ɗan adam ba yana da kai ba yana da hannu yana da ido yana buƙatar kansa buƙata ta rayuwa daga ran da aka cire kai za ku gaba ɗan adam zai faɗi ya mutu kun fahimci wannan to wannan shi suke nufi da abin nan compound existence din shine ma'ana abin da yake murakkab ne an an hada shi daga wasu abubuwa da parts kuma duk wanda aka yi shi daga wasu bangaren abubuwa to yana buƙatar kowane bangare nasa daga ya rasa wani bangare la'alla rayuwa ba za ta yi ba to shi ko wanda aka ce simple ne haka yake ba shi da wani bangarori to sai suka ce Allah shine wannan abu shi wanda ya halicci waɗannan abubuwan haka yake to kuma sai suka sa wata ka'ida shi wanda yake samuwarsa irin wannan simple samuwar ce to shi ma la yasduru anhu illa wahidu ba dama ya aikata wani abu sai abu ɗaya don haka a wurinsu shi wanda suke cewa wajibul wujudi in an fasara an ce Allah suke nufi to abu ɗaya kawai ya halitta shine suka sa masa suna al'aqlu shine hankali sai fara halittar hankali shi sa agun yan filosofi ba abin da ya kai hankali daraja wannan shine ya shigo cikin gun mu'tazilawa zaka ga cewa in an kawo musu nassi har na qur'ani za su ce a wannan ya saba wa hankali daga nan aka samu wannan asalin girmama hankali fiye da wato nassi Allah madauki zai faɗa abu a qur'ani sai su ce a wannan su sun yi tunani sun ga ba haka bane to yana gaya mana surar yadda zancen yake su sai suka ce wajibul wujud wahidun basitu wal wahidul basitu la yasduru anhu illa wahidun basitu kun fahimci wannan shi wajibul wujudi wanda yake tilas a same shi su yan falsafan larabawa da suka karɓi falsafa suna cewa Allah ake nufi su ko dan can da ba su ce Allah ba suka ce to shi Allah ba abin da zai iya halitta sai abu daya a wannan fahimtar tasu fa abu ɗayan nan shine hankali to wannan hankalin kuma sai ya haifi wani sai ya halicci wani hankalin shi ma ya halicci wani hankalin da kuma annufus da rayuka to waɗannan abubuwan su suka sama suna wannan abubuwan da halittun da suke sama wannan a ce rana ko a ce wata to sai waɗannan 'yan falsafa su kuma suka zo suka kauda waɗannan taurarin suka ce bari mu fito da fikirar mala'iku musa ta anan sai suka cire wannan al'aqlu akwai wani al'aqlul fa'al zan zo mana magana a kansa shi kuma suka ce shine mala'ika jibrilu in ji yan falsafa waɗanda suka musulmi da suka falsafa amma su waɗancan ba su faɗi wannan zancen ba ban sani ko kuna fahimtar surar zancen akwai rikici dai da yawa mu sake ɗaukowa wajibul wujudi basitun ne ko ya ba ya haifar ko in ce ya halicci abu kwaya daya shine hankali to shi wannan hankalin kuma sai ya haifi sai ya halicci ya halicci ba sa bambance tsakanin halitta da haihuwa dan suna kiran abin tawallud tawallud shine generation abu ya generating daga wani abu ai kaga kamar wani jiki ne ya haifi daga wani jiki to suka ce wannan hankalin kuma sai ya haifi wani hankalin sai aka samu hankula goma na ƙarshen shi ake ce ma al'aƙalul fa'al to amma sun ce shi al'aƙalul awwal lam ya khalaƙa alwahid ya halitti na tara ban da shi kansa shi kuma na taran da ya zo shi ma sai ya halitti na nawa na bakwai ban da kansa an samu uku kenan shi ma na takwas da ya zo ai na tara na takwas ya halicci na bakwai banda shi kansa kun ga kowanne ɗaya yake halitta to har aka zo kan al'aqlul fa'al shi al'aqlul fa'al shi kuma shine hankalin da ya halicci dukkan abin da ke kasan duniyar wata ma'ana duk munan da mutum da aljan a wurin waɗannan masu falsafan wannan al'aqlul fa'al din shi ya halicce mu kun ga an sami saboda me sun ce shi ai Allah wajibul wujud ba zai yi halicci abubuwa ragwajen haka da yawa ba sai dai guda ɗaya ɗayan shi ma yayi ta hanyar sai dai ta hanyar wasita sai ya halicci wani wani ya wani wani ya wani har a zo kuma aka sami duk waɗannan abubuwan da muke gani kun fahimci zancen to wannan shine ra'ayin su ibn sina din da kuke ji da waɗanda suka rubuta waɗanda littafan a sciences amma in an zo aqidar su ta musulunci ga irin abin da suka yi da shi mun fahimci abin to Allah ya sauke to shine sai yake cewa wa anna masdar al makhluqati asalin dukkan abubuwan halitta an ce masdar ana nufin source inda aka samu dukkan abubuwan halitta da aka halice su kulli ha dukkaninsu anil uquli wan nufus daga waɗancan hankula da nufusun nan daga nan aka samu duk sauran abubuwa kaga ba daga Allah ba kenan wa anna masdara hadha al alam wannan duniyar kuma da mun bude idan mu ita muke gani ga sama ga ƙasa ga mu a ciki ga bishiyoyi ga teku ga komai da komai duk abin da kake gani dinnan abin da yake masdarinsa source dinsa daga inda aka samu shine anil aqlil fa'al shine wannan al aqlil fa'al suna ce masa active intellect saboda haka fassarar take ko al aqlu al fa'al al fa'al daga fi'ili ne abu ya zama active shine active intellect to haka littafan turawa suke fassara shi to sai suka ce fa huwa rabbu kulli ma tahtahu duk abin da ke kasansa to shine ubangijinsa shi wannan al aqlul fa'al din mun fahimci wannan wa mudabbiruhu kuma shi ke gudanar da shi to tunda waɗannan abubuwan haka suka yadda da shi suka ɗauki waɗannan sunayen suka bai wa taurari waɗannan taurari su mars da jupiter da waye waɗannan to suka ɗauki waɗannan sunayen suka ba su cewa su suke gudanar da duniya wannan shine asalin dalilin da yasa kaga ana binciken ran da aka haifi mutum a haɗa shi da waɗannan taurarin cewa ran yaushe aka haife ka to za ka yi kaza za ka yi arziki ko bai kun san da ana wannan akwai wani joy magazine da ban sani akwai shi yanzu da duk sati in ya fito za ga mutane suna karantawa suna neman daddin haihuwar su sai a ce an haife su a watan kaza to wannan zai ya nuna suna da sa'a kaza ko kuma za su samu rashin sa'a bangare kaza wannan duk asalinsa wannan abin ne sai mai yake cewa yace wa hadha sharrun min shirki ubadil asnami wannan kwallalle gaskiya ne cewa wannan shirka da kuke ji sharrun ta fi sharri fiye da shirki ubadil asnami shirkar masu bautar gumaka don masu bautar gumaka me suka yi ne su yaudararsu aka yi shedan ya azuzuta musu in ka tambaye su waye mahallici za su ce Allah ne haka Allah madauki ya bamu labarin nan a Qur'ani wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda la yaquluna me la yaquluna Allah ashe sun san Allah shi yasa dama in ba ku manta mun taba wani zance wani lokaci cewa mutanen da suka tashi akan fitrarsu ba su yi wannan ilimin ba na falsafan nan wajen sanin gefen wannan abin da muke magana akai sanin Allah mala'iku da ranar karshe da sauransu wanda duk bai wannan karatun ba ya fi kubuta da tauhidinsa ya fi zaman lafiya in ka duba mutanen ƙauye da ba a koya musu wannan abubuwan waɗannan masu zurfi a wannan harkar ba to za ga cewa iliminsu da imaninsu ya fi shi yasa wata rana fakaruddinin razi fakaruddinin razi yana da littafi na taba ambata mana shi anan ya rubuta wani littafi sunansa muhassilu afkaril mutaqaddimin wal mutaakhirin min al ulama'i wal hukama'i wal mutakallimin ma'ana jumla ce kaman ya tatso ya tattare mana aqidin waɗannan mutane malamai da masu hikima da tinkas da 'yan falsafa da sauransu a ciki yake cewa su abin da suka karanta daga malamansu na falsafa shine abubuwa duk ana gina su ne a hankali duk abin da ya saba wa hankali wajibi a aje shi shi sa har yake cewa in aka samu sabani tsakanin qur'ani da hadisi a gefe guda shi ake ce ma wahayi tsakanin wahayi da hankali to agun fakruddin razi sai ce gaskiya su hankali za su gabatar akan wahayi suka ce wai ai yace domin shi wannan hankalin shine ya gaya mana cewa wahayin daidai ne ma'ana da ba mu da hankali da ba mu gaskata annabawa ba kun gane zancensa? mana hankali shine yasa muka yarda da cewa annabawa da gaske daga Allah suka zo sun zo mana da maganar Allah don haka ashe asalin abin da yake gaskiya shine hankalin nan namu duk abin da ya saba wa hankali kawai to mu aje shi to shi da kansa wata rana da ya zurfi a wannan harkar ya zurfi ya kai ya ga wato rashin amfaninta shine wata rana yake roƙon Allah yake cewa ya Allah ina roƙonka ka sa in mutu akan aƙidar tsohuwa da take ƙauye a garin ne sabo yace duk wannan abin da muka yace wallahi ashe bata lokacin mu muka yi mu zo mu ce Allah ba za a gane shi ba saboda tarkibi saboda shi domin asalin abin da yasa suka ce Allah wannan wujudi ne basit wannan simple basit din abin da suke nufi shine kawai ka yadda akwai Allah simple existence zaka yadda akwai Allah amma ba shi da sifa ba shi da suna ba komai shi malaman tauhidi suka ce musu aiko babu wani abu da yake maujudi ne kuma sannan ba shi da sifa duk abin da yake akwai shi to yana da sifa ya Allah ya bamu labari a Qur'ani yana da sifa yana da kaza yana da kaza shine as-sami'u shine al-basir huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa shahadati ko mene هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر duk waɗannan sunaye ne na Allah kuma suna da ma'ana cewa Allah shine sarki shine mai gudanar da abubuwa shine mahalicci shine mai dabbarawa kuma shine mai gudanar da komai wannan ba su ba su fobi bane su a gunsu ba za ka faɗi haka ba sai dai ka ce haka dai kawai yake ka kawo shi a surance irin yadda jiham ibnu safwan ya gano ubangijinsa na taba na taba ba ku kissarsa shi ma aiko yadda ya gano ubangijinsa lokacin da suka yi tattauna da waɗancan mutane 'yan sumaniya da suka tambaye shi ubangijinka da kake bauta mun gada zuka na sallah wa kake wa sallah yace Allah waye Allah suka tambaye shi yace Allah shi ya halicce ni suka ce ina yake ka gan shi yace a'a ka ji maganar sa yace a'a ka san sana shi yace a'a ai kuma kuma na taba ga mana wannan kissa ka taba shi yace a'a me kuma na biyar din da gani da ji ko da tabawa da dandanawa da kuma me da na faɗi ɗanɗanawa na faɗi ji ko yau san sanawa yauwa da san sanawa wannan dai five sensory organs da kuke da kuka sani wannan ba matsala bace da suka tambaye shi duk waɗannan sai ce a ni ban gan shi ba ban ji shi ba ban kaza ban kaza ba sai ta ce masa ashe baka da Allah baka da ubangiji babu shi saboda su yan aqidar sumaniya wata falsafa ce ita ma tsohuwa ta India sun yadda kawai da abin da suke gani wanda yake zai shiga karkashin wannan ka'idojin guda biyar duk abin da ba a ganinsa ba a jinsa ba a ɗanɗana shi ba a sansana shi ba a taɓa shi to babu shi sai suka ce masa shikenan baka da ubangiji shikenan wai sai shiga kokonto dama shi ba malami bane dan wannan tunanin ne thinka ne sai ta tunani ya ta tunani can wai sai tuno wai ai yana da soul yana da ruhi rai rai dinnan da ke jiki ran yanzu an tambaye ka ina ranka ai ba wanda ya san inda ransa yake ko amma akwai bangarorin jikin mutum da in an yanke su an raba shi da su rai babu zai mutu to shi ne suka tambaye shi sai ya gano wai yana da rai amma ran nan ba a ganin sa sai ce a to na gano amsar waɗancan mutanen sai tafi nemo su ku ina kuke ga mu ina ranku kuna da rai suka ce muna da rai mun gashi har muna yau muna magana sai shi ma ya tambaye su waɗannan tambayoyi kun gan shi kun dana kun yi kaza kun yi kaza suka ce a'a sai ce to ba ku da rai sai ce sai suka ce masa ya za ka ce ba mu da rai bayan gashi har mun zo gunka har muna magana sai ce to ashe tun da ranku akwai shi kuma ba a ganinsa to ni ma ubangiji na akwai kuma ba a ganinsa kaga kamar ya kada su ai to amma matsalar bai tsaya nan tunda bai karanta qur'ani ba bai san sunna ba bai zauna a gun malamai sun koya masa ilimi ba sai ce a to tunda haka ne ashe Allah baya magana tunda ba a ji shi ba Allah ba a ganin sa shikenan sai dora akan wannan ka'idojin sai kore siffofin Allah madaukaki wannan shine asalin wannan maganganun da ake ta rikici a ce Allah ba za a ce masa yana da kaza ba Allah kowa so yake a ce a tsarkake Allah garin tsarkake Allah kuma a ƙaryata shi abin da ce yana da shi a ƙaryata a ce ba haka bane wannan daga nan suka ɗauko waɗannan abubuwan har suka zama wato fannoni na ilimi da ake ta karanta su Allah sauki to sai ke cewa wa hadha sharrun min shirki ubadil asnami wal majusi wan nasara yace wannan hakika yafi shirkar masu bautar gunki da majusawa da kiristoci a sharri domin kiristoci ai da su da yahudawa a cikin kafirai su ne akarabu ilal islam ko su suka fi kowa kusa da musulunci saboda su sun yadda da littafi an saukar da shi daga sama kuma littafinsu an ba mu labari a ƙur'ani cewa da gaske an saukar da shi duk da cewa wanda ke hannunsu yanzu ba shi bane wancan sun gurɓata sun lalata amma dai asalin addininsu daga sama yake ba kamar masu bautar gunki ba ba kamar masu wannan falsafa din ba sunansu asalinsa tunani ne waɗancan kuma kowa da abin da ya gani ya girmama kuma yake bauta masa kamar indiya da kuma majusawa da sauransu to sai yake cewa wa huwa akhbathu shirkin fil alami wannan shirkar ita ce shirka mafi muni mafi kazanta a duniya baki ɗaya saboda akwai tabbatarwa wani wanda ba Allah ba a bashi matsayin ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan ya sa dole ya zama tafi muni fiye da sauran shirkoki sai ce id domin kuwa ya tabammanu mina ta'atili ya kunshi ta'atili ta'atili shine wofintarwa a wofintar da abu a ki tabbatar da shi a bangaren sifat a ki tabbatar wa Allah sifofin da ya tabbatar wa kansa shine ma'anar ta'atili akwai kuma ta'atili bi ma'anar ilhad tatsili a ce babu ma Allah ba mahalicci wani kuma wani tunani ne daban da ya zo wa wasu mutane a zamani musamman irin wanda muke ciki mun san yanzu a wannan zamanin akwai hanyoyi da yawa na waɗanda ake ce mai atheist wanda ba su yadda ma akwai Allah ba sam sam suna inkari kuma suna da website da abubuwa da littafai da suka rubuta an kashe ga kaga abubuwan da suke rubutawa za ka yi mamaki kwanaki mun yi magana akan wannan ko to wannan ana ce masa ta'atili ana nufin ta'atili wujudun rabbi korewar samuwar ubangiji banda kuma ta'atili a babin asma'i wa sifat shine kin tabbatarwa Allah sifofin da ya tabbatarwa kansa sai ce wa jahdi ilahiyatihi da inkarin a ilahiyar Allah cewa Allah shine ilahi yace subhanahu wa rububiyyatihi da kuma kasancewarsa rabbu shi ma ai inkari wastinadil khalqi ila ghairihi da kuma jinginar halitta zuwa ga wani wanda ba Allah ba kun ga masu bautawa taurarin nan da wata da sauransu ai su suka haifar mana duk wani abin da nake faɗa mana dazu mutum ya rika daukar cewa tauraro yana da tasiri a rayuwarsa har a rika dangana mana waɗannan abubuwa cewa rana tana da kaza yau tun da ta yi kaza ko a ce idan ka ga menene ake cewa ne an gani a ce wani babban mutum ya mutu ai muna da irin wani abin ko yawwa tauraruwa kai yawwa idan ka ga tauraruwa ta fito da gudu din nan ta tsallake ta koma sai a ce to ai ta addu'a wani babba ne ya mutu duk wannan abin tasirin waɗannan aƙidun ne suka zo mana duk da dai mu ba karantawa muka yi ba haka wato wani lokacin rashin karanta waɗannan abubuwan ya fi alheri shi ne abin da nake so dama an faɗa mana ɗazu maganar razi da yake cewa yana burin a ce ya mutu akan aƙidar tsohuwa da take ƙauye a garin ne sabo can nesa bata san komai ba domin itan an tambaye ta waye Allah me za ta ce za ta ce Allah waye mahalicci kai za ta ce Allah ba a haka aka yi kissar mu'awiya ibn al-hakam ba as-sulami lokacin da ya aiki baiwarsa ta je ta yi masa kiwo sai tinkiya ɗaya ta kasa aka yanka da ta dawo ta gaya masa ya mare ta baiwa hankalinsa ya tashi shi ne ce shi kuwa ya zai kafarar wannan laifi da ya sai tafi gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce a kira ta saboda ana yanta baiwa in mumina ce in mumina ce ta cancanci abauta ta a yanta ta shine da ta zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me ya tambaye ta ai kun san kissar yace mata aina Allah ke baiwar Allah aina Allah yake ashe ba laifi bane in mutum ya ce aina Allah yake in Allah ya ba mu labari a Qur'ani to shikenan mu je mu gani me yace wannan ilimin abin da ya faɗa mana a ciki shine gaskiya ba wanda zai ture maganar Allah wannan baiwar Allah ba ta karatu ba kamar yanzu ne ka je ka samu mutumin ƙauye bai san komai ba a karatu daga shi sai shanun san ba fulatani ne in koma wanda ya ne dai mun sani ƙauye dai ba karatu a ce ajeji yake ka ce masa waye ya halicce ka wa zai ce zai ce Allah to wannan ilimin basit din ilimi simple ilimi to shine tauhidi na asali don an gina shi akan fitra haka ilimin tauhidi na irin wannan da na hanyoyin falsafan nan da shi wanda ilimin jahilai na ƙauye kawai sun san cewa Allah ne mahaliccinsu shi ne abinda waɗannan 'yan falsafan suke ambadawa da suka yi nadama ai wannan shi ya haifar da maganganun da za ku ji wasu suna cewa ai shi ilimin tauhidi dama wai yana da hatsari wai in an yi zurfi a ciki bata ake to wannan din nan na falsafan nan da ilmul kalami shine wanda suke nufi kuma haka din ne in an yi nisa a wannan lalle za a bata amma ilimin tauhidi na alqur'ani ilimin tauhidi na hadisan manzo Allah sallallahu ba za a bata ba a cikin sa sai dai sai dai a ƙara samun ilimi a samu kuma tauhidi a tsaya akan hanya Allah tabbatar da mu akan hanya duk waɗannan manyan mutanen da kuka ji na ambata ba wanda bai nadama ba al-imam al-ghazali abu hamid sai da ya zo rubuta littafi akan raddin falsafa ya sa masa suna tahafutul falasifa yace kai wannan falsafa sun halaka mutane sun bata wa mutane addini ya rubuta raddi mai karfi yaushe ya rasu al-ghazali shekara 505 ta hijirar manzo Allah yanzu kun ga wajen shekara dubu da tsakaninmu da shi haka irin su al'imamun nawawi su al'imamun zahabi duk sun yi maganganu masu ƙarfi ba ibn taymiya ne kawai ya soki falsafa ba shi su kansa abin da yasa ya fi ƙarfi saboda ya shiga cikin abin ya fahimce shi ya fahimci abin da littafinsa da ya rubuta dar'u ta'arudul aql wan naql mujalladi 11 duk akan raddin waɗannan abubuwan ne in yana magana sai ga yana shi yasa yake gaya ma masu irin wannan ce wallahi da ni na faɗi wannan magana ta ku sai in kafarta kaina saboda ni na san abin da kuke ku ku kuna yin abu ne ba ku san ba kuma fahimci abin ba da haka rubuce rubucensa za su taimaka wa mutum ya fahimci waɗannan matsaloli idan har Allah ya sa mutum zai iya ganewa dan rubuce rubucensa na wannan bangaren suna da wahalar ganewa akwai darauta ardul aql wan naql akwai ar-raddu alal mantiqiyin akwai abin nan bughyatul murtad duk waɗannan rubuce rubuce ne da yayi akan wannan matsaloli to mu kyale shi dai mu ci gaba haka Allah tabbatar da mu akan tauhidi na asali wanda za mu samu a ƙur'ani da kuma sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to sai yake cewa malam ya tadammanhu shirku ummatin min al'umam wato wannan shirkar id ya tadammanu min ta'atili ta kunshi ta'atili da kuma inkarin uluhiyar Allah da rububiyar Allah da kuma jingina halittu zuwa ga wani wanda ba Allah ba sun kunshi malam ya tadammanhu shirku ummatin min al'umam sun kunshi irin shirkar da babu wata shirka ta wata al'umma da ta kunshe shi domin duk wanda za a ce ya dangana halitta zuwa ga wani wanda ba Allah ba ai ya kure shirka tasa babba guda biyu yayi shirka a rububiyya shirka a uluhiyya sauran masu bauta wani wanda ba Allah ba ko sun yi shirka ne a me a uluhiyya amma sun tabbatar masa da rububiyya to sai gaba sai ke cewa wa shirkul qadariyyati shirka ta yan qadariyya mukhtasarun min hadha ita kuma samari ne na wannan muktasar shine samari wato shirkar masu suwa ne ne alkadariya wanda ba su yadda da kaddara ba jayid su waɗannan mutane su cewa suka ba su yadda Allah ya rubuta komai a lauhil mahfuz ba kawai dan adam shi ya halicci aikinsa kuma Allah ma bai san dan adam ya yi aikin ba sai bayan dan adam din ya yi aikin yanzu zaman nan wai da muka yi a nan da sallar magarba da muka yi duk sai bayan mun yi Allah ya sani wannan shine aƙidar waɗannan wannan fa aƙidar wanda suka fara ta daga wurin wani kirista suka samo ta a garin masar sunansa suzan suka haɗu da shi wanda ya fara haɗuwa da shi sunansa ma'abad aljuhani shi ne ya fara yaɗa ta cewa ai innal amra unuf lamura baki ɗayansu fararru ne ma'ana Allah bai san da su ba sai da suka faru shine ma'anan unuf to shine wata rana su Humayd ibn Abdulrahman al-Himyari da suka zo Umara ko Haji suka haɗu da Abdullah ibn Umar wannan mun yi zancen a sharhin Arba'un an-Nawawiyya hadisi na biyu da shine asalin hadisin wannan na Umar din nan bainama nahnu julusun inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da suka ganshi suke tambayar Abdullah ibn Umar ai a garinmu akwai wasu mutane sun fito sun ce wai abubuwa gaba daya Allah bai san su ba sai sun faru yace kai a ina suke waɗannan mutane ce ai a garinmu ne na basara kun san garin basara tana cikin iraki har zuwa yau to iraki guda biyu ce akwai iraki al'ajam da iraki al'arab a da tsohon tarihi haka ake cewa in an ce iraqil ajam ana nufin iran su ne farisa iraqin ajamawa waɗanda ba larabawa ba iraqin arab kuma ita ce wannan wanda ta kunshi da kufa da bagdad da basra da dai manyan garuruwan da suke iraki to daga basran suka bo kun ga ashe garin musulmi suka bo to amma an samu wannan abu tunda tun wancan lokaci akwai tsofin al'adun nan su abin nan sabi'awa sabi'awa tun na zamanin annabi ibrahim fa akwai su har zuwa yanzu a iraki akwai kirista da dadewa tuntuni har zuwa har zuwa yanzu suna nan waɗanda kuje ana ta rikici a kansu nan ko wasu yan yazidiyun kuna ji ana faɗa wasu yazidiyun da waɗancan masu rashin hankalin suka fito da su ana suna cewa da sunan musulunci masu IS IS ake ce musu ko wannan ba sa wakiltar musulunci a komai ko da kuna ji a labarai kada wani ma ya ji sun burge shi banda munin suna ba abin da suka yi wa musulunci don abin da suke yi babu abin da yake karkashin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kowane bangare to sun zo sun samu ai waɗannan kuna ji a labarai sun kashe sun kuma kori waɗannan wanda ake cewa al yazidiyu kun taba jin su su kuma su al yazidiyu kuna ji da ana faɗa shi yasa ilimin wannan fagen yake da muhimmanci duk ƙungiyoyin nan ka san asalinsu da tarihinsu su ana cewa su kuma sun samu asali ne daga yazid ibn muawiya suna girmama shi saboda agun shi'a suna tuhumarsa shi ya kashe husaini kun san dai wannan zancen radiyallahu ta'ala an to su kuma waɗannan saboda goyon bayansa suke girmama shi har la'anar da shi'a suke musu su kuma suka ce ba za su la'ance shi ba daga daina la'ana kuma sai shaidan ya kara ziga su sai suka ce kai duk inda aka faɗi la'ana ma a ƙur'ani su cire ta ba sa la'antar kowa suka daina la'antar shaidan har shaidan ba sa la'antar su to dama ya za a yi bari su la'ance shi ko tunda shi ya sa su a wannan hanya to har ta kai ga suka koma suna girmama shaidan ana wasu ma suna bauta masa waɗannan su ne waɗannan da kuka ji ana ce mai yazidiyun ne akwai masu wannan aƙidun kuma har zuwa yanzu banda sabi'awa da na faɗa mana ko masu bautar mala'iku ko taurari a sama to duk wannan tsohon civilization din dama dole ka samu wani ya tasirantu da wani wani ya tasirantu da wani ba irin sabon abu ne yanzu mu nan kun ga haka muke zaune da kawai a daji Allah madauki cikin rahama sai kawo mana musulunci ta hanyar 'yan kasuwa ba wani yaƙi aka yi ba kuma allah ya samu aka samu manyan malamai suka ilmantar gwargwadon hali allah kawo su shehu dan fodiyo suka ilmantar da mu suka rubuta littafai har muka fa'idanta da musuluncin nan da allah ya sa a wani wurin ake sai ka ga ko akwai wata tsohuwar aƙidar da daddiya sai ga kila ita za a tasirantu da ita a tashi da ita kuma mutane su ta faɗa ma a kanta to muna godiya ga allah subhanahu ta'ala da ya tashe mu a musulunci na asali to zancen mai muke ne yawa kadariya muna zancen kadariya su kadariyan nan cewa suka yi ai ga asalin zancen su Allah bai rubuta komai na kaddara ba shine asalin dalilin da yasa mu'tazilawa suka dauki wannan aqida su kuma cewa ai Allah bai rubuta komai ba dan adam shi ya halicci aikin sa sharhin da zamu ku gane wannan yana da zulfi muna yi a wasu abin nan majalis din da dama amma dan kadan dai da zamu iya faɗa a nan shine su suna ganin wai in aka ce ayyukan da bawa yake aikatawa Allah ya san da su kafin dan adam din yayi to kamar Allah ne kenan ya bashi izini yayi in ku Allah ya bashi izini yayi ya za a yi Allah ya kama shi tashin alkiyama yayi masa azaba akan laifi don haka suka ce a ba ruwan Allah su so suke su tsarkake Allah shi yasa a ƙarƙashin al'adulu suka sa wannan sifa din wannan zancen nasu duk na kore kaddara a ƙarƙashin mai suka sashi justice ma'ana Allah mai ƙarfin adalci ne don haka ɗan adam in yi zina a duniya shi ya halicci kayansa Allah bai ma sani ba sai bayan yayi wai so suke su kare Allah a matsayin in ya san bawa zai yi zina kuma ya bashi dama yayi to don me in har ya azabtar da shi ran tashin alkiyama to Allah ya rashin adalci wai a gunsu don haka sai suka ce Allah ku adali ne baya zalunci don haka bai san bawa zai aikin nan ba kun ga garin a tabbatar wa Allah adalci an tabbatar masa jahilci kun bai wannan abun to ne shine sharrin su kadariya su kuma me yasa malamin ya shigo da sunan saboda a gunsu dan adam shi ya halicci aikin sa shi yasa nan da mu'tazilawa da shi'a aqidun su kenan akan wannan gefen cewa dan adam shi ke halittar aikinsa ba ruwan Allah domin su ma kadariya ne a wannan babi din misalin da suke bayarwa sun ce duk abubuwa kala biyu ne akwai abin da yake jiki ne akwai kuma abin da yake sifa ne ko suna cewa akwai abin da yake jauhar akwai kuma ard yanzu misali wannan waya ai mun ga jikinta gashi amma tana da sifa sifar shine gaban baki bayan fari to wannan baki da farin sunansa al'ard shine sifa to sai suka ce shi Allah subhanahu wa ta'ala abin da ya halitta kawai shine wannan jikin na komai da komai amma siffofi ba shi ya halitta ba yanzu idan ma'ana kenan ka kamar da Allah ya yi mu wani dogo wani gajere wani fari wani baki wannan fari da baki da gajere da dogon me sifa ce to su a gurinsu in an zurfafa duk da wasu ba su faɗi wannan ɗin ba Allah ya halicci jikin ne kawai banda waɗannan siffofi to sai a tambaya waye ya halicci sauran to su abin da suke so shine su ce ayyukan da bawa yake aikatawa ba jiki ba ne amma sifofi ne yanzu idan ka tashi kai raka biyu ai ba raka biyun za a gani a jikinka ba don haka sai suke cewa ai sifa ce to siffofi kuwa Allah bai halicce su ba dan adam ne ya halicce su don haka ayyukan da muke aikata mu muka kayan mu to kaga anan in muka dauki wani aqidar an shigo wannan babin ai rububiyya ashe kenan an samu wani mahalicci ya halicci abin da Allah ba bai san da shi ba to wannan shi ya kawo maganar aka ambace su a wannan wuri to mu tsaya iya wannan sai ce wa shirkul qadariyati shirkar masu kore kaddara muktasarun min hada samari ne na wannan da ta gabata masu tabbatar da taurari da sauransu cewa su ma ko al'aqlul fa'al shine halishi duniya wa babun yudkhalu minhu ilaihi kuma ita ce kofar da ta hanyar wannan din aka shiga wancan daga wannan hanyar ta mu'tazilawa aka shiga wancan yace wa lihada shabbahahum as-sahabatu radiyallahu anhu bil majusi shi yasa su wannan yan kadariya din sahabbai suka fassara su da cewa suka siffanta su suka kamanta su da majusawa tunda sahabbai sun san aqidar majusa tunda majusanci tsohon addini ne ko akwai shi zamanin sahabbai suna nan kafin ma zuwan musulunci a larabawa suna kasashen su na larabawa farisa kuma majusanci ake kuma old civilization ne mun sani dai har zuwa kuma yanzu suna nan to wannan abin shine sai ke cewa don haka sahabbai suka kamanta su da 'yan majusawa domin majusawa aƙida su ita ce wanda ya halicci duniyan nan me abu biyu ne yawwa da haske da duhu ko da alheri da sharri kama sabata an ibn umar kamar da ya tabbata daga abdullahi dan umar wa ibn abbas daga abdullahi dan abbas shima wa qad rawa ahlus sunani ma'abuta kutubus sunan suna irin su abu daud da tirmidhi da nasa'i da ibn majah an kaji an ce kutubus sunan ko ashabus sunan ko ahlus sunan to su ake nufi masu wanda sunan littafan su sunan kaza sunan wane sunan wane shi yake nufi yace fihim sun ruwaito dangane da su marfu'an daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa annahum majusu hadhihi al-umma cewa yan kadariya dinnan su ne majusawan wannan al'umma din duk da cewa isnadin hadisin bai inganta ba amma dai ya zo a littafai da yawa yace wa kathiran ma yajtami'u shirkani fil abdi sau da yawa wannan shirkar guda biyu sukan haɗu a bawa mana a samu bawa ɗaya yana shirka guda biyu shirka guda biyu yana nufin wace da wace shirka ta ilahiyya da shirka ta rububiyya yawwa ana samun wannan to sai yake cewa wa yanfaridu wa yanfaridu ahaduhuma min anil akhar ana kuma samu daya ya kadaita daga daya ma'ana kaga wani shirkarsa ta rububiyya ce kawai wani kuma shirkarsa ta uluhiyya ce kawai amma galibi duk wanda ya shirkar rububiyya to yana yin ta uluhiyya ko domin wanda kai yadda cewa shine ubangiji ba Allah ba dole ya zama cewa akwai wani abin da kake masa kyau to amma dai nan yana faɗa cewa yana iya wato keɓanta wannan shirkar a same ta banda ɗaya sai ce wal qur'anul karimu alqur'ani mai girma bal kai ba ma haka ba iya qur'ani ba alkutubul munazzalatu min indillahi ta'ala littafan da aka saukar da su daga Allah subhanahu ta'ala kulluha dukkaninsu musarrihatun bin raddi ala ahli hadal ishrak dukkan littafan da Allah ya saukar daga sama to sun bayyana kuru-kuru a cewa a wannan hanya ko wannan shirka ba daidai ba ce sun mata martani sun mata raddi in ka duba cikin littafan yahudawa za ka samu raddi akan wanda ba su yadda da allah shi ya halitta ba in ka duba littafan nasara shi ma za ka samu wannan ballantana kuma addinin musulunci wato a cikin alkur'ani wa qawluhu yawa sai sa ce fa innahu ina ne yau sai ke cewa ka qawlihi ta'ala kamar fadin allah madaukaki iyyaka na'budu kaga fadin iyyaka na'budu menene فإنه ينفي شرك المحبة والإلهية abin da ke korewa shine shirkar ilahiyya tunda an ce iyaka na abudu iyaka na abudu ma'ana kai kadai muke bautawa malamai suka ce shi yasa ma aka gabatar da abdamirul munfasil al-mansub yazo kafin fi'ilin lidalalati alal hasri domin da cewa aka yi na abudu iyaka ko a ce na abuduka to bikulli suhulatin yumkinu atfu ghairi Allah ala Allah mutum zai iya cewa na abuduka wani zai iya zama cewa na abudu ghairaka amma in aka ce iyaka na abudu to ba zai yi a cusa wani wanda ba Allah ba a tsakanin tunda fi'ilin ba a faɗe shi ba sai da aka tabbatar da wanda ake bautawa shi yasa wannan hanya ce ta hasr wadda take tabbatar da tauhidi cewa iyyaka na abudu kai kadai muke bautawa wace irin wannan kun ga wannan maganar ko wannan ayar tana kore shirka ta mahabba da kuma shirka ta ilahiyya wa qawluhu da kuma fadin sa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa iyyaka nasta'in kai kadai muke neman taimakonka fa innahu yanfi shirkal khalqi war rububiyya nan kun ga ana neman taimakon waye ana taimakon ana neman taimakon wanda shi ya halitta shi ya mallaka shi ke gudanar da abubuwa saboda yana da karfin da zai taimaka to wannan tabbatar da menene bangaren rububiyya ne don haka iyaka na abudu tabbatar da uluhiyya da kuma kore shirka a bangaren uluhiyya iyaka nasta'in kuma tabbatar da rububiyyar Allah da kuma kore shirka a rububiyya shine abin da yake nufi to mu tsaya anan ko saboda lokaci ce fata bammanat hadhihi al-ayatu tajri da tauhidi li rabbil alamin ko kuma ƙara sanin din don haka wannan aya ta kunshi tajri da tauhid tsiraita tauhidi kadaita tauhidi li rabbil alamin ga ubangijin halitta fil ibadati a wajen bauta wa annahu la yajuzu ishraku ghairihi ma'ahu kuma cewa bai halatta a hada wani tare da shi ba a sa su yi tarayya la fil af'ali ko a ayyuka wala fil alfazi ko a maganganu maganganun da ya yi ka zo ka ce maganar wani ce wala fil irada ce ko kuma ma'ana ko kuma a shirkar da bawa zai yi ko da aikinsa ko da lafazinsa ko kuma a nufin zuciyarsa wani shi yake nufi ma'ana kada bawa ya yi amfani da aiki na jikinsa na gaɓuɓɓar jikinsa ya bauta wani wanda ba Allah ba kada bawa ya fidda lafazi ya yi shirka ta baki kada kuma bawa a iradarsa ta zuciya kamar tawakkali ya dogara ga wani wanda ba Allah ba to mu saurara anan da fatan Allah sa an fahimci abu kuma dai akwai hakuri wani abin iya abin bayanin da za a iya kenan dan a gane shi wani lokaci wani abu irin wannan wani kan kasa gane shi amma na kan kokari dai in hausantar da shi in yi kokarin da zan iya fasaha dai da nake da ita kenan wani abin sai ka ga baka fahimce shi ba ko to Allah subhanahu ta'ala ya sa mun fahimci abubuwan sosai Allah tabbatar da mu akan tauhidi Allah ya tsare mu daga aikata shirka Allah ya ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa ta mu da natsuwa da kwanciyar hankali Allah ya kaɗe mana dukkan sharruka Allah ya taimaki shugabannin mu akan aikata alheri Allah biya su ayyukan da suka yi na alheri ya ƙara taimakon su da aya da adalci da kuma kulawa Allah son ta'ala kuma ya zaunar da mu lafiya a wannan ƙasa Allah ba mu son junan mu Allah biya kowa bukatunsa na alheri waɗanda ba su da lafiya Allah ba su lafiya wanda suka rasu kuma Allah gafarta musu wa akhiru da'awana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruk wa atubu ilaik